إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake ba mu dama zama a wannan majalisi a wannan alhalakatul ilmiya as-salafiyya bi masjidi alhaji abubakar a wannan unguwa ta bani fando ta biyu a cikin wannan garin na yamai inda muke karatun wannan littafi mai suna taisirul fiqh fil ibadat wanda wannan shine karo na uku insha Allah wanda za mu tashi akan at-taharatul ma'nawiyya tsarki na ma'ana mun yi bayani cewa tsarki ya kasu kashi biyu wanda sallah ba ta inganta sai da tsarki saboda haka akwai tsarki wanda yake hissi akwai ma'anawi hissi shine kamar idan mutum yayi bayan gari yayi bawari ya nemi ruwa wanda zai je ya tsarkaka ko kuma ma'ana ya istijmari da duwatsu ko kuma da wasu abin da itace da abin da ya kama da wannan to da haka at-taharatul ma'nawiyya tsarki na ma'ana shine tutahhiru qalbaka min ash-shirk war riya ka tsarkake zuciyarka daga shirka da kuma riya ya zamanto a zuciyarka babu shirka duk wani abin da kake na ibada ya zamanto Allah kadai kake kadaitawa da shi ba ka haɗa Allah da wani a cikin zuciyarka game da wani abu na ibada warriya kuma ka tsarkake zuciyarka game da riya aikin da kake na ibada ba kana yi ba ne don a gani a yaba a kana yi ne don Allah in mutane sun gani sun yaba wannan ruwansu daman ba kai dan a gani a yaba ba kai kayi ne dan Allah saboda riya tana bata mutum aiki duk aikin da mutum yake na ibada duk yanda ya kyautata shi duk yanda ya yi shi da kyau in ya zamanto yana yi ne dan a gani a yaba to yayi aikin banza shi yasa ma ake cewa irin waɗanda wannan shine rayuwarsu a nan duniya idan suka mutu suka je lahira suna tsammanin sun yi ayyuka masu tarin yawa za a ce musu izhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum hal tajiduna indahum jaza ku tafi wajen waɗanda kuke nuna ma ayyukanku a duniya waɗanda kuke yi dan wasu su gani su yaba to ga su can amma ba mai wando cikin su ba mai riga ba mai takalmi da haka ku je wajen su ku ga cewa ko za ku samu sakamako a wajen su kaga ko wanda ya tashi ba wando ba riga kana iya zuwa neman wani abu a wajensa yana inda yana iya yin wani abu bai tashi ba riga ba wando yana wannan alama ne na cewa ba ya da komi kuma bai mallaki komi ba da haka duk abin da mutum zai yi da ibada ya dan Allah da haka fa takunu salatuka wa ibadatuka lillahi jalla jalaluhu wahda ya zamanto sallarka da ibadarka dan Allah ne mai girma da daukaka shi kadai in za ka yi sallah idan Allah kada ka yi dan wani kada ka haɗa Allah da wani kada ka yi dan wani ya gani haka duk wata ibada da za ka yi wa tutahhiru qalbaka min al-ghill wal baghda li'ibadillahi almu'minin sannan kuma na daga cikin tsarki na ma'ana ka tsarkake zuciyarka daga keta ya zama to a zuciyarka ba keta ba kyashi ba hasada sannan wal bagda ba kiyayya a cikin zuciyarka li'ibadillahi almu'minina ga bayin Allah masu imani yin haka shi ma tsarki ne na ma'ana ka tsarkake zuciyarka daga dukkan waɗannan abubuwa waɗanda suke na ƙazamta ne don dukkan waɗanda abubuwa ƙazamta ne a cikin zuciya wai a hammu min taharatul badan da haka tsarki na zuciya ma'ana tsarki na ma'ana ya fi mahimmanci daga tsarkin jiki dan mutum ya tsarkace jikin shi ma'ana ya sa turare yana ƙamshi in ya zamanto zuciyarsa ba tsarkakakka bace ba wannan tsarki nashi na jiki banza ne banza ne dole sai zuciyarka ta zama to zuciya ce tsarkakakkiya da haka aka ce kenan tsarki na ma'ana ya fi ma muhimmanci game da tsarki na jiki shine tsarkin zuciya bal la yumkinu an taquma la yumkinu an taquma an taquma taharatu al-badan ash-shar'iyya ma'a wujud najas ash-shirki da haka aka ce tsarki na jiki wanda yake na shari'a wanda aka shar'anta kaman kama ruwa kaman alwala kaman wankan janaba kaman wankan biki in an kare jinin biki ko jinin al'ada to wannan tsarkin na jiki wanda aka shar'anta ko wanda yake a shari'a ma'ana bai tsayuwa bai yiwa ya tsayu ma'a wujudi najasa shirki matukar akwai najasa na shirka matukar akwai shirka tare da mutum wannan tsarki nashi na jiki wannan baya tsayuwa wannan shine abinda ake ce ma taharatul ma'nawiyya sai tsarki na biyu shi kuma shine at-taharatul hissiyya tsarki wanda yake hissi me ake ce ma tsarki hissi shine duk abinda ana iya ganin shi a ji iskan shi ma'ana kuma ana iya taɓa shi kamar in mutum ya zo ya yi bayan gari yana ji iskar shi kuma yana ganin shi haka bawali da sauran abin da ya kama da haka. Da haka shi tsarki na hissi wanda shi ma yana daga cikin tsarkin da ya kamata mutum ya kula da shi, wanda sallah ba ta inganta sai da shi. Hiya raf'ul hadasi wa zawalul khabasi shi ne ɗoke hadasi da gusar da kuma najasa. In an ce alhadas aka ce shi ne ma'ana ƙazamta ko najasa wacce take fitowa daga jikin mutum najasa wadda take fitowa daga ɗayan ƙofofi guda biyu na jikin mutum ko ƙofar bayan gari ko kuma ƙofar bawali abin da ya fito daga nan najasa ne to wannan mutum ma'ana ya ɗauke shi ya gusar da shi shi ne ma'ana ya tsarkaka ya sa ruwa ya wanke ko kuma ya yi istijmari in babu ruwan ko kuma ko da akwai ruwan yana iya haɗa tsarkin guda biyu ya yi istijmari ma'ana ya sa duwatsu ko ya samu su itace ko wani abin shahewa ya shahe sannan ya biyo da ruwa ya wanki in ma ya isu da ɗaya daga cikin su yayi wa zawalul khabas da kuma gusar da najasa wacce take a wurin da mutum zai yi ibada ko kuma a tufansa ko a jikinsa shine ake ce ma khabas wanda ba jikin kai hoto ba amma wurin da za ka yi ibada akwai najasa a wajen kenan kafin ka yi ibada a wannan wurin sai ka gusar da wannan najasa ina mata an fahimta sannan in ya zamanto a tufafinka akwai najasa ba ka sallah ko wata ibada da wannan najasar sai ka yi sai ka gusar da ita sai ka gusar da wannan najasa daga jikinka ma'ana daga tufanka haka jikinka don haka nan yake ce alhadasu ibaratun an wasfin lilbadani alladhi yakunu ala ghairi tahara ma'ana in an ce alhadas wata ibara ce shine ana wani alama wacce take a jikin mutum wanda yake kasancewa ba akan tsarki ba shine idan mutum yayi bayan gari kaga a wannan lokacin akwai wani gurbi ko kuma wata alama da aka tare da shi wanda baya da tsarki a wannan halin baya halitta gare shi yayi mi yayi sallah dole ne sai ya tsarkin nan yayi alwala sannan yayi sannan ya yi sallah da zai so ya yi sallah babu wannan tsarkin wannan sallah tashi babu ta haramun ne a gare shi ya yi sallah ma'ana a cikin wannan halin alkhabasu shi kuma abin da ake ce ma alkhabas shine annajasa najasa wa hiya allati takunu ala almakani was-sawbi wal-badan najasar da take kasancewa a wurin da mutum zai yi ibada ko kuma a tufansa ko kuma a jikinsa to wannan shi ake ce ma khabas idan akwai najasa a jikin mutum wajibi ne wannan najasa ya busar da ita kahi ya yi sallah in akwai najasa a wurin da mutum zai yi ibada wurin da zaka zo kai sallah sai zama to akwai najasa a wajen to baya halitta kai sallah akan wannan wurin sai ka busar da wannan najasa in bawali da sai ka zuba ruwa a wajen a saman sa da abin da ya kama da wannan in abin wanda yana iya kwasuwa kuma kana iya kwashe shi haka jikin ma'ana tuwon mutum idan tuwa akwai najasa sawa'an bawali ne ko bayan gari ne ko kuma abin da ya kama da wannan daga cikin abubuwan da ake lissawa su najasa ne idan suna tufan suna da tufan mutum wannan tufa baya halitta mutum yayi sallah da shi dole ne sai ya wanke wannan najasar da take jikin wannan tufa haka jikin ma'ana jikin mutum idan ya zama to a jikin mutum akwai najasa to baya halitta ma'ana ya yi ibada ko ya yi sallah face sai ya gusar da wannan najasa daga jikinsa wannan shi ne ƙa'ida ta musulunci da haka kenan kaga wajibi ne mutum ya kula da wannan da haka wa hunaka hadasun akbar wa hadasun asghar akwai ma'ana hadasi babba akwai ƙarami alhadasul akbar babban hadasi kaman jama'a kamar mutunan da ya yi kwanciya da iyalinsa walau lam yunzil aka ce ko da bai yi inzali ba aw kana ala janabatin ko ko yana da janaba wal haid ko kuma mace mai jinin al'ada wal nufasa da kuma kwata masu jinin biki to abinda ya sha'i maniyi ko kuma ma'ana jinin al'ada ga mata ko kuma jinin beki to duka waɗanga ana ce musu hadasun akbar babban hadasi ne ma'ana wanda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa suka same shi dole sai ya yi wanka baya ce a ya kama ruwa ya arwalla kaɗai wannan baya gusar da wannan najasa alwala kawai tana ma'ana me ake cewa tana rage girman ko kuma yaunin najasa misali hadisi idan mutum ya yi kwanciya da iyalinsa shi ya sa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya yi arwalla kafin ya kwanta ko ya yi wanka sannan ya kwanta ko kuma ya yi arwalla saboda arwallar tana ɗan sauƙaƙa girman ita girman wannan hadisin da haka mala yace wa raf'uhu yakunu bil ghusli ma'an niyya doke irin wannan hadisin babba yana kasancewa ne da wanka tare da niyya kenan idan mutum ya kwanciya da iyalinsa sawa'an ma'ana yayi inzali ko bai yi inzali ba wanka ya zama wajibi a gare shi ba abin da ke doke masa wannan najasa face sai yayi wanka wankan kuma in yazo zai daura niyya niyya kuma mahallu halqan wajenta shine zuciya wa talaffuzu biha bid'a yin lafazi da niyya bid'a ne baka ce Allahumma inni nawaitu husulul janaba kamar yanda aka saba wannan bid'a ne kawai mutum zaka kulla niyyan da ma'ana zaka yi wankan janaba to haka idan mace mai al'ada jinin al'ada ya tsaya mata sai ta yi wanka sai ta yi wanka saboda jinin al'ada yana daga cikin alhadasul akbar haka idan mace ta aihu shi ne da yake biyawa bayan aihuwa idan ya yanke to sai mace ta yi arwala ma'ana sai ta yi wanka sai ta yi wanka sannan ta ci gaba da ibada alhadasul asghar ƙaramin hadasi huwa ma kharaja min as-sabilai abinda ya fito daga hanyoyi biyu ma'ana bayan gari hanyar bayan gari ko kuma hanyar bawali wannan ana ce mishi hadasul asgar bayan gari bawali iska da abin da ya shahi makamancinsu wannan duka ana ce masa alhadasul asgar min baulin aw ga'itin aw rihin aw naumin amiqin na daga bawali ko kuma bayan gari ko iska ko kuma bacci wanda yake mai zurfi idan mutum ya yi shi baccin da mutum bai san ma inda kan shi yake ba to idan mutum na da arwala yayi wannan in ya tashi sai ya sake arwala wa rafuhu yakunu bil wudu dauke irin wannan hadasin karami yana kasancewa ne da arwala idan mutum yayi bayan gari ko yayi bawali ko kuma yayi iska ko yayi bacci wanda yake mai yauni mai zurfi to kawai abin da zai shi ne bayan ya yi tsarki in bawali ne ko bayan gari sai ya yi alwala alwalan kawai ta isa sai ya je ya yi miye sallah ba sai ya yi wanka ba amma alharisul akbar wannan labudda babu makawa sai mutum ya yi sai mutum ya yi wanka wannan shi ne abin da ya kamata mu sani annajasatu ita kuma najasa wadda za ta iya taba jikin mutum ko ta taba wurin ibadar mutum ko ta taba tufan mutum ita kuma wannan labudda min izalatin najasa babu makawa dole ne a gusar da najasa ma'ana mutum ya gusar da najasa an saubika wa jasadika wal makani alladhi tusalli fi a matsayinka na musulmi idan najasa ta taba tufanka to dole ne ka gusar da wannan najasa ka sa ruwa ka wanke ta wa jasadika ko kuma jikinka walmakanin da zai tusalli fiye ko kuma wurin da kake sallah dole ne ka gusar da wannan najasa daga wannan wurin wannan shine abin da yake wajibi a gare ka a matsayinka na musulmi da haka wa taharatu la budda an takuna bil ma'i aw ittirab aw ittirab hala fuqdan al ma'i aw adam al qudrati ala istimalihi sarki babu makawa ya kasance a yi shi da ruwa ko kuma da turbaya in ba ruwan da za a yi alwala ma'ana sai a yi mai sai a yi taimama shi yasa nan mala ya ce labudda an takuna bilma'i a wutura sarki babu makawa ya zamanto a yi shi da ruwa in mutum ya yi bawali ko ya yi bayan gari to ya sha ruwa ya wanki ko ya sa duwatsu ma'ana ya shafe ko wani itace ko kuma wani abin shahewa in wajen alwala ne kenan ya yi alwala da ruwa in babu ruwa sai ya yi amfani da turbaya ya yi amfani da ƙasa halafi udanil ma'i lokacin da aka rasa ruwa amma kaga yanzu abin mamaki sai ka ga lokacin sallah ya babu ruwa amma mutum ya yin sallah wani ma sai lokacin sallah ya huce wace lokacin da ya samu ruwa saboda jahilci a ƙa'ida in babu ruwa neman ruwan kuma yana iya sanya lokacin sallah ya huta to a lokacin kawai sai ka nemi wuri mai kyau sai ka buga ka yi taimama ka yi ibadarka ina ba da an fahimta sannan sallah ta gaba in an samu ruwa sai a yi alwala wannan shi ne ƙa'ida ta musulunci aw adamul qudrati ala istimalihi ko ko idan mutum baya da ikon amfani da ruwa ga ruwa amma mutum na da wani ma'ana meki a jikinsa wanda in ya zuba ruwa a jikinsa ruwan zai cuta masa da aka sai aka ce to ya bar amfani da ruwan sai ya yi taimama ko ko misali a ce ana cikin tsananin sanyi sannan kuma babu abin da za a zazafa ruwa in mutum yake ɗauki ruwan ma'ana ya zuba ga jikinsa zai cuta masa to sai ya yi alwa sai ya buga ƙasa ya yi taimama Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah subhanahu wa ta'ala yake shine ke aiko ma'ana iska wanda yake bushara ga bayan zuwan rahamar Allah idan hadari ya taso hadari na ma mutane bushara ruwa na tahi sannan wa anzalna minas sama'i ma'an qahura Allah ta'ala ya ce sai mu saukar da ruwa mai tsarki daga sama sai mu saukar da ruwa mai tsarki daga sama bayan iska ya yi bisharar zuwansa idan kaga wannan na nuna mana ashe ruwan da ake tsarki da shi shine ruwa mai tsarki shi ma insha Allah za mu ga wani irin ruwa ne ya kamata mutum ya yi alwala da shi wani irin ruwa ne ya dace mutum ya yi wankan janaba da shi ko kuma wankan yankewan jinin al'ada ko kuma yankewan jinin biki to shi yasa Allah ta'ala a suratul anfal yace iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu mutuna yayin da gangadi ya lillibe ku ana fagen yatsi ma'ana fagen yatsi ana cikin tsoro cikin hirgici sai Allah ya sabkar da ma'ana barci gangadi ga masu imani don su samu nutsuwa don su samu nutsuwa wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bi Allah yake saukar da ruwa ma'ana a gare ku daga sama don ya tsarkake ku da wannan ruwa yana kaga waɗannan duka ayoyi ne waɗanda suke nuna mana ruwan da ake tsarki da shi shine ruwa mai tsarki to da aka a yanzu za mu shiga bayanin ruwan da ya kamata a yi tsarki da su shin kowane ruwa ne mutum ke ɗauka ya yi amfani da shi wajen tsarki ko ku a akwai ruwan da ya dace a yi tsarki da su shi ma wannan wajibi ne mutum ya sani wane ruwa ya kamata ya yi tsarki da shi wane ruwa ya kamata ya yi alwala da su wane ruwa ya kamata ya yi wankan jaraba da su wane ruwa ne ya dace ga mace ta yi wankan yankewan jinin al'ada da shi wane ruwa ne ya dace mace ta yi wankan yankewan jinin biki da shi wannan wajibi ne dukka musulmi ya san da wannan don haka mana ya ce wa yanka simul ma'u ila salasati aqsa ruwa ya kasu kashi uku alqismul awwal kashi na farko alma'u tahur ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa me ake nihi da alma'u tsaho wa huwa alma'ul baqi ala khilqati allati khalaqa Allahu alai shine ruwan da yake akan halittan da Allah ya halicce shi ma'ana akan ma'ana ruwan da bai canza da komi ba yanda Allah ya halicce shi haka ruwan yake babu wani abin da ya canza shi to shi ake ce ma ma'uttaho sawa'an naba'a min al-ardi ruwa ne wanda ya kukkugo daga cikin ƙasa da akwai wanda suke kukkugowa daga cikin ƙasa aw nazala min as-sama ko ruwan da ya sauko daga sama kal amtari kamar ruwan sama wal bihar kamar ruwan teku wal anhar kamar ruwan koramai wa ma'i zamzam kamar ruwan zamzam wa miyahil urud da kuma ruwa na idanu ruwa waɗanda suke kugowa wal abari da ruwan rijiyoyi duka waɗannan ana ce musu ma'u taho to irin wannan ruwan ruwan da yake akan halittar da Allah ya halicce shi a kansa bai canza ba shi ne ruwan da ake yin tsarki da shi. Sawa'a ruwan da ya sauko daga sama ne, ko ruwan da yake bugowa daga cikin ƙasa, ko ruwan da yake gudana a cikin ƙoranmu, ko kuma ruwan teku. Waɗannan duka ana ce musu ma'ana ruwa mai tsarki, ko kuma ruwan zamzam, ko ruwan rijiyoyi, duka waɗannan ruwa ne waɗanda idan mutum ya ɗibo su yana iya yin tsarki da su saboda su ne ruwa waɗanda suke masu tsarki wa hadal ma'u yajuzu istimaluhu lit-tahara irin wannan ruwan da muka zana ya halitta ayi amfani da shi a wajen tsarki fi rafa'il hadathi wajen dauke hadasi mun yi bayanin abin da ake ce ma hadasi ko sannan hadasi akwai babba akwai mai akwai karami yana ruwan da mutum zai yi wanka na hadasi babba da shi ko wanda zai yi ma'ana tsarki da shi wajen ɗoke hadasi ƙarami su ne waɗannan ruwan da muka zara su ne ya halitta a yi amfani da su wa izalatin najasa kuma shi ne ruwan da ya halitta a wutar da najasar da ta taɓa jikin mutum ko wurin da zai yi ibada ko kuma ma'ana tufansa duka da irin wannan ruwan ne ake amfani wajen mi wajen yin tsarki da kuma gusar da najasa bi ma'ana ma'ana shi ne an ta tawadda a fi ka yi alwala a cikin irin wannan ruwan au tagtasila fihi ko ka yi wanka a cikin wannan ruwan liraf'il janaba dan ɗauke janaba wa tuzilu bihin najasa kuma da irin wannan ruwan ne za ka gusar da najasar da ta taɓa jikinka ko wurin ibadarka ko kuma tufanka da haka fa an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abin huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ce, Sa'ala rajululin nabiya sallallahu Alaihi wasallama, faƙala ya Rasulallah, ina narkabul bahar wa na'amilu ma'anar kalil minal ma, fa in tawadda'ana bihi a fishina, afa na tawadda'u bima'il bahar, faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma manzon Allah mu mutane ne masu hawan teku ma'ana inna narkabul bahar mutane ne masu hawan teku a cikin jirage ma'ana kenan masu bulaguro bisa teku wani abin ma'anar kalilu min alma muna ɗaukar ɗan ruwa kaɗan wanda za mu riƙa sha saboda ruwan teku zartsi gare su ba su shayuwa gishiri gare su da haka sai mu ɗebi ruwan da za mu sha fa in tawadda ana bihi in muka ce mu yi arwalla da ruwan da za mu riƙa sha a kishina za mu iya ruwan za su iya ƙarewa kuma kishirwa ta same mu kuma ba mu iya shan ruwan teku yace masu to afa na tawadda'u bi ma'il bahri muna iya yin alwala da ruwan teku ruwan da zamu da muka kaya muna sha mu aje abun mu mu rika sha in alwala ta kama mu sai mu sai mu alwala da ruwan teku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace huwa tahuru ma'u ai shi teku ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa ne ma'ana shayuwa ne abbashi ba su yi shi ma me yasa ba su shayuwa saboda gishiri ne gare su amma ya halitta a yi amfani da ruwan teku wajen tsarki a yi alwala da shi a yi wanka da shi duka ya halitta da haka sai manzan Allah ya ce masa ruwan teku mai tsarki ne mai tsarkakewa sannan kuma alhillu mai tatuhu mushen shi halal ne ma'ana duk dabba da ba ta iya rayuwa sai cikin ruwa da za ka zo ka iske mushenta ma'ana ya halitta ana iya a ci irin su kihi da sauransu da abin da ya kama da wannan yana kaga wannan hadisin ya nuna mana ruwan teku ruwa ne mai mi ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa yana ana iya amfani da ruwan teku wajen mi wajen gusar da ma'ana ɗauke hadisi babba ko ƙarami ko kuma gusar da najasa wacce take a jikin mutum ko a tufan mutum ko a wajen ibadar mutum wannan hadisin abu dawuda ya rawaito shi wannan shi ne kashi na farko na ruwa alƙismu sani kashi na biyu huwal ma'un najis ruwa wanda yake mai najasa me ake nihi da alma'un najisu wa huwa alladhi khalaqathu an-najasa ruwan da najasa ta cuɗanya da shi ma'ana ruwa ne wanda yake mai tsarki amma sai najasa ta shiga cikinsa da najasar ta cuɗanya da shi kuma fata gayyara ahada ausafi sai ɗayan sufofinsa ma'ana suka canza fata gayyara ahadu maza ausafi ruwa yana da sufofi guda uku akwai kala akwai ɗanɗano akwai iska da haka idan najasa ta shiga cikin ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa sai ta canza ɗayan ma'ana siffofinsa guda uku ko ta canza launinsa ma'ana sai ya tashi daga launin ruwa sai ya ɗauki launin wannan najasa to wannan ya zamanto alma'un najisu ko ku a'a ta canza launin nasa ma'ana a yi ɗanɗanarsa da ka zuƙi ruwan sai ka ji ma'ana ɗanɗanon ruwan ɗanɗanon najasar da a cikin wannan ruwan ya zamanto ma'un najis ko kuma a'a najasar ta canza iskansa kana ɗauko ruwan ma'ana kashe shi na kawai sai ka riƙa jin warin najasar da a cikin ruwa to wannan ruwan ya zama to ma'un najisu to irin wannan ruwan hadal ma'u wannan ruwan najisun najasa ne la yajuzu isti'maluhu mutlaqan ma'ana ba a iya amfani da wannan ruwan la fi rafa'il hadath wala fi izalati najasa ba a amfani da ruwan wajen ɗauke hadasi ma'ana ba ka iya yin tsarki da shi don kari bawali ba ka iya yin tsarki da shi idan kari bayan gari sannan in najasa ta taɓa jikinka ko tufanka ko wajen ibadanka ba ka amfani da wannan ruwan wajen gusar da wannan najasa don shi ruwan karan kan shi najasa ina wata an fahimta wannan shi ne kashi na biyu ko wanda ba ya halitta ya yi amfani da shi cikin ibada haka wajen ma al'ada aka ce ba amfani da shi ba a shan shi ba a dahuwar abinci da shi alƙasmu salis kashi na uku idan ikhtalafa al-ma'u at-tahur bi shay'in min at-tahirat idan ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ya cuɗanyi da wani abu daga cikin abubuwan da suke ba na dasa bane abubuwa ne masu tsarki amma sai ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa ya cuɗanya da wannan abin da ya cuɗanya da shi fagayyara fagayyarahu tagayyuran ko ma'ana sai ya canza shi canjin da yukhrijuhu an ismil ma yana fitar da shi daga sunan ruwa misali yanzu ka kawo ruwa ruwa ne gashi mai tsokar sunan ruwa wanda kana iya alwala kana iya yin tsarki da shi amma kuma sai ka kawo garin gumba ka sa a ciki gumba ai abu ce mai tsarki ko to kaga wannan ruwan ba a ce mishi ma'un najis ba a ce mishi ruwa ne mai najasa saboda abin da ya cuɗanye da shi ya canza ɗayan siffofinsa ma'ana abu ne mai tsarki amma yanzu ba a iya ce mishi ruwa sai dai a ce masa mi sai dai a ce mishi horo-horo ko ba a ce mishi ruwa sai dai a ce mishi horo-horo ko a ce ruwan gumba in ka zo shi ruwa ne amma ba a ce mishi ruwa sai dai a ce mimi sai a ce ji a ce ruwan lemu ko a ce ma'ana mai ake cewa eh lemun kwalba ko kuma a ce in bosai ne sai ka ya koma abin nan bosai ko warau ko a ce abin nan ba sai sa ake ce mishi komi lemu hari ko abin da ya kama da wannan kaga duka abin da ya cuɗanye da ruwan nan abu ne wanda yake mai tsarki amma ya fudda shi daga sunan ruwa ya bashi wani suna wanda yake ba na ruwa ba to shine nan mala yace fa ghayyarahu taghayyuran yukhrijuhu an ismil ma sai ya canza wannan ruwan wanda yake at-tahur mai tsarki mai tsarkakewa sai ya canza shi canjin da yake fitar da shi daga sunan ruwa to irin wannan ruwan fa hada la yasifu tatahhuru bihi baya inganta ayi tsarki da shi ba a kama ruwa da shi ba a wankan janaba da shi ba a wanke najasa da shi ko kama law wada shayan filma haka idan mutum ya zo ya sa hakin shayi a cikin ruwa ko yanzu in za a dafa shayi a tari wanga ruwa ne ake zuba ko to da an ɗauko wannan hakin na shayi aka sanya shi a cikin wannan ruwan fagayyara launuhu sai launin ruwan ya canza ai kuna ganin da an dafa shayi ruwa ne wa aka zuba cikin buradi ake ce mishi ko aka zuba ciki sai aka sa aka shayi sai aka dawa yanzu da an zuba wannan ruwan cikin kofi sai ka ga ni launin shi ya canza da haka idan aka sa hakin shayi a cikin ruwa fagayyara launuhu sai hakin shayin nan ya canza launin ruwan waɗa amuhu da ɗanɗanansa da ka sha ba ka cewa ka sha ruwa sai da ka ce ka sha biyu na sha attayi in mutum ne da an sanya lipton cikin ruwa ma'ana da ya canza launin shi sai ka ji mutum ya ce ya sha lipton bai cewa ya sha ruwa ko ya ce ya sha ruwa a sai dai ce ya sha ya sha lipton haka idan aka kada kafe a cikin ruwa launin zai canza daga wari ya koma baki ɗanɗanon zai canza daga ɗanɗanon ruwa sai ya koma ɗanɗanon mai kafe da mutum ya sha sai ya ce ya sha ya sha kafe bai cewa ya sha ruwa ko to irin wannan ruwan baya inganta a yi tsarki da shi bai aisu la yuqalu lahu ma ba a ce mishi ruwa wa inna ma shayi sai dai a ce mishi attari ko a ce mishi lifton ko a ce kafe wa kadhalika law tubikha lahman fil ma haka in aka dawa nama a cikin ruwa fa hada al ma'u wannan ruwan da aka dawa nama da shi qad taghayyara ma'ana zai canza wasara mirqat sai ya zamanto romo maimakon ruwa sai ya koma romo fala ya juzu wudu bihi baya halitta ma'ana yin alwala da irin wannan ruwa amma ana iya ci ana iya a sha da sauransu amma ba za a yi alwala da shi ba idan haka mutum bai ɗaukar ruwan gumba ko ruwan shi ko romo ko ruwan lifto ya je ya yi tsarki da shi ko ya wanke najasa da shi a'a wannan duka baya halitta ɗalibin ƙudama ibn ƙudama yake cewa ma khalafahu tahirun duru wanda wani abu mai tsarki ya cuɗanya da shi fa ghayyara ismuhu sai ya canza sunan ruwan wa galaba ala ajza'ihi ma'ana yarin jayi ma'ana bangarorin ruwan launin sa ko iskan sa ko dandanan sa hatta sara sabgan sai da ya koma rini da ruwa ne wani amma da aka sa ake shayi sai ya rine wannan farin na ruwan sai ya koma mina ruwan hakin shayi in lutan ne aka shewa akan sai ya rine shi ma'amna da fari ne sai ya koma ja in nama ne aka dawa naman nan sai ya rine ruwan sai ya koma romo to shine malaci hatta sara sabgan aw hibran ko kuma ya zamanto tawada ma'ana ya koma baki aw khallan ko ya zamanto tsine aw mirqan ko kuma ya zamanto romo wani abu zalika da makamancin wannan wa ma qubika fihi tahirun fataghayyara bihi haka duk abinda ma'ana aka dafa wani abu mai tsarki a cikin sa ma'ana ruwan da aka dafa abu mai tsarki a cikin sa sai ya canza da shi kama il baqilan al mughli kaman ruwan ruwan da ma'ana aka dafa eh, danyen wake danyen wake ko kuma ma'ana aka dafa albasa da shi ko kuma aka dafa me ake cewa wannan ɗanyen yajin ga attarugu da shi to duka wannan ana ce mishi ma'ana ruwa ne mai tsarki cikin karan kansa amma bai tsarkakewa ma'ana ana iya a shashi ana iya a ci abinda aka dawa da shi amma ba za a iya yin alwala da shi ko kuma a kama ruwa da shi ba jami'u hadhihi al-anwa' malam ibnu qudama yace dukkan waɗannan nau'o'in da muka jana la yajuzu alwudu'a biha baya halitta ayi alwala da su wala alghusl haka baya halitta ayi wankan janaba ko wankan yankewar jinin al'ada ko kuma wankan yankewan jinin biki da shi la na'lamu fihi khilafan malam yace ba mu san wani sabani tsakanin maluma ba a cikin wannan wannan magana tana na a cikin al-mughni limin qudama waɗannan su ne ma'ana kashe-kashen ruwa guda uku muka ce kashi na farko shi ne mi alma'ut taho mi ake ni da alma'ut taho huwa albaqi ala khilqatihi allati khalaqahu Allah alaiha ruwan da yake akan halittar da Allah ya masa sannan akwai alma'un najis ruwa wanda yake mai najasa shine ruwan da najasa ta cuɗanya da shi ta canza launinsa ko kuma ɗanɗanansa ko iskansa. To wancan ruwan da muka faɗi na farko alma'u tsahur shi ne ya halitta a yi mai a yi tsarki da shi. sannan wannan kashi na biyu baya halitta a yi tsarki da shi kuma baya halitta a yi amfani da shi a abubuwan da ake amfani da su na al'ada a dafa da shi a dafa abinci da su ko kuma a sha shi ko kuma a yi wanka domin jin sanyi da shi sannan kashi na uku shine mi eh, ruwan da abu mai tsarki ya cuɗanya da shi to irin wannan ruwan shi baya halitta shi ma a yi alwala da shi amma ana iya mi shan shi ana iya cin abin da aka dafa da shi wannan su ne kashe-kashen ruwa guda uku yanan in kun duba cikin kashin nan uku kashi guda ne ake tsarki da shi shi ne kashi na farko almawa taho to yanzu sai mu shiga a shakku fi tuhuriyatil ma'i shakka a wajen tsarkin ruwa idan mutum na shakka shin wannan ruwan mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne yaya zai yi sai doke shi ya yi tsarki da shi ko ko a'a malai ce wa man shakka fi najasati ma'in au taharati wanda ya shakka a cikin najasar ruwa cewa wannan ruwan najasa ne ko kuma ya shakka a cikin tsarkin ruwan yana shakka shin wannan ruwan ruwa ne mai tsarki ko ko a'a ruwa ne ba mai tsarki ba kuma ne ce fa innahu yabni alal asli mutun zai gine ne akan asali asalin ruwa shine mi tsarki idan mutun zai yi mi zai gina ne akan cewa wannan ruwa ne mai tsarki fa idza tayaqqana taharatul ma in mutun ya yaƙinance ma'ana ya tabbatar da tsarkin ruwa wa shakka fi najasatihi sai ya yi shakka a cikin najasar ruwa amma shi ya tabbatar da ruwa ne mai tsarki amma yana shakka cewa iske wannan ruwan najasa ba ta shiga ciki ba to anan aka ce jaza istikhdamuhu ya halitta yi amfani da shi in dai ka tabbatar da ruwa ne mai tsarki sai kana shakka iske najasa ta ba ta shiga ciki ba to a wannan lokacin aka ce ka yi amfani da shi ka yi tsarki da shi tunda ma'ana asali kai ka tabbatar da ruwa ne mai tsarki yanzu shakka ne kake yi cikin cewa najasa ta shiga ciki ko ba ta shiga ciki ba ina ba ta an fahimta amma a farko a asali kai ka tabbatar da ruwa ne mai tsarki to sai ka ɗauki ruwanka kai ibada kan shi saboda idil aslu baqa'uhu al qahar saboda asali shine wanzuwar ruwa akan tsarki wa idza tayaqqana najasatuhu in kuma mutun ya tabbatar da cewa ruwan ya zamanto najasa ma'ana ruwan najasa ta shiga ciki kuma ta tabbata ma'ana ta canza shi wa shakka fi taharati ya shakka a cikin tsarkin ruwan to a wannan lokacin haruma istikhdamuhu ya haramta yayi amfani da ruwan in dai mutun ya tabbatar da najasa ma'ana najasa ruwan sai na a wannan lokacin ya haramta yayi amfani da ruwan idil asl saboda asali shine baqa'uhu ala najasa shine wanzuwar ruwa akan najasa tunda ruwan ma'ana mutum ya tabbatar da najasa ne kenan baya halitta ya amfani da shi yayi tsarki da ruwa saboda mi fa an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annahu qila li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama atatawadda'u min bi'ri buda'a yanzu manzo Allah zaka yi arwala da ruwan rijiyan da ake jefa kyallan abin nan da ita rijiyar da ake jefa ma'ana kyallan da kaman mata masu jinin al'ada suna tsarma wani kyalle to irin waɗannan ƙyallayen nan wanda jinin al'ada ya taɓa in aka hudda su sai a rika shewa su cikin wata tsohuwar rijiya da ake ce ma bi'irul buda'a wani tsohon wani mushe in ya mutu sai a jewa a ciki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce a debo mushi ruwan yayi alwala da su to shine sai aka ce manzo Allah atatawadda'u min bi'ir buda'a shin yanzu zaka yi alwala da ruwan wannan rijiya da ake jewa kyallon ma'ana al'ada da mata suka yi da sauran mushe da abin da ya kama da haka ciki wahiyar bi irin yulka fi halhiyadu aka ce rijiya ce wadda ake jefa kyallayen eh, mata masu al'ada alkhiraqul lati yumsa biha damul hayd kyallayen da ake shahe jinin al'ada da su walhumul kilab wan nati namomin karnuka duka ana jefawa a ciki da dukkan abubuwa masu ɗai ana jefawa a ciki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal ma'a qahu lalle ruwa mai tsarki ne mai tsarkakewa ne wannan shine asalin ruwa la yunajjisuhu shay ma'ana ba abin da ke najasar da ruwa sai abin da ya canza launin shi ko ɗanɗanansa ko iskarsa idan matukar koda ana jefa kyallayen da aka shahe yinin al'ada ana jefa namomin karnuka a ciki in dai waɗannan ba su canza kalan ruwan ba da ɗanɗanon ruwan da iskan ruwan ruwan yana nan akan asalin shi ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa ko kenan idan najasa ta shiga cikin ruwa in ba ta canza kalan shi ba ko nau'in sa aka ce in dai ruwan ya kai yawan tulu biyu kullatai aka ce wannan ruwan bai ɗaukar najasa da aka in muka duba kun ga dalla hadal hadis wannan hadisi na nuni ala annal ma'a cewa ruwa tahurun mai tsarki ne la yunajjisuhu shay ba abin da ke canza ruwa ba abin da ke najasar da ruwa wa annahu yanjisu ruwan yana zama najasa ne idza tazayyara ahadu awsafihi in ɗayan siffofinsa ya canza imma launuhu ko launinsa kalan shi kenan aurihuhu ko kuma iskansa au ta'amuhu ko kuma ɗanɗanansa a da zalika abinda ba wannan ba fal aslu tuhuriyatul ma asali shine tsarkin ruwa in dai ɗanɗanansa ko iskansa ko kalansa bai canza ba to wannan ruwan mai tsarki ne ana iya ibada da shi wannan shine kusan a takaice saboda ƙurewar lokaci abinda ya sauƙaƙa wanda za mu faɗa a daidai wannan lokaci dangane da abin da ya shahi wannan sha'ani na at-tahara da kuma tsarki da ruwan da ya kamata a yi wannan ibada da su wannan wajibi ne ga dukkan musulmi ya san wannan kafin ka ɗauki ruwa kai ibada su ka san wani irin ruwa ne da haka anan zamu dakata saboda ƙurewar lokaci da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm-hmm.